الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله فإن رابطة الأقوى في الله أعظم رابطة على وجه الأرض أكدها الله سبحانه وتعالى في آي كثيرة في القرآن الكريم ولقد قال جل, جل من قائل سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إكوة فأصله بين أكويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال تعالى أيضا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين والأقوى في الله عباد الله من أوسط عور الإيمان ما أجمله من شعور أن نشعر بكل موحد على وجه الأرض هو أقول لنا له من الحقوق ما لنا وعليه من الواجبات ما عليه في أي بقعة كان وفي أي شعب أو أي لغة كانت ما دام على عقده وميثاقه التوحيد عباد الله فالأقوة الإسلامية هي قوة كل رابطة قال الله تعالى بالنسبة بالكفار بعد أن تابوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وشبه الرسول عليه الصلاة والسلام الأقوى الإيمانية بالجسد الواحد فقال مصر المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا سكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بسار والحمى فهي فوق قوة النسب والكبيلة وال وال والوطنية عباد الله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مثل الله لنا سبحانه وتعالى في أهوالهم وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هذه الأكوى عباد الله تدخل الجنة بسببها وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على إلى شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى بالنسبة بالصحابة بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض من فضائل هذه الأقوى عباد الله ما يلي لما كانت الأقوى في الإسلام لازمة الإيمانية مقرون مع التقوى قد جعل الله تعالى من الكرامة والفضل والعلو المرتبة والأجر الجزيل تكون وجوههم نور الأكوان في الله يبعثهم الله يوم القيامة وجوههم يتلألأ بالنور كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أنهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أنهم يحبهم الله و... يحبهم الله ورسوله كما في الذي زار أكل له في القرية الله سبحانه وتعالى يرسل إليه الملك فيكبره بأن الله سبحانه وتعالى يحبه أن من أحب في الله ولله يجد حلاوة الإيمان الذي يوجب دخول الجنة عباد الله للأقوى الإسلامية شروط أساسية لا ينتظم عقدها إلا بها أن تكون الأقوى خالصة لله وحده أن تكون في الله مقرونة بالإيمان والتقوى أن تكون منزلة أو أن تكون ملتزمة منهج الإسلامية عباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يدرسنا بأشياء إذا تبع إذا تبع إذا تبعتم بهن تكون إخوتنا الإسلامية تكون على منهج الذي يرضاه الله ورسوله ثبت الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذله ولا يكذبه ولا يهقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يهقر أكاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كما قال عليه الصلاة والسلام أقول ما عندي إن صابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawan Allah ne kuma Allah ne turu shi da addinin musulunci bayan nan ya uwa babu zance fiye da alƙur'ani mai girma babu shari fiye da abin da haƙa ga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bidiya bata ce dukkan bata makomarsa zuwa ga gidan wuta Allah ya tsare bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala domin Allah ya mana wannan wasici da kansa a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah haqiqa nayi wasiya gare ku da wanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi akan tsayawa kan bin dokokin Allah subhanahu wataala bayan wannan wasiya yan uwa da take maimaituwa a kunnuwanmu a dukkan mako kutubar mu ta yau tana bayani ko ta kunshi bayani game da yan uwantaka cikin addinin Allah domin wannan al'amari ne mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye gwaggwaɓan lada a ƙarƙashin wannan matuƙar an kiyaye kiyayewa a kansa da binsa irin yadda Allah yake so da ma'aikinsa iyakai mutum zuwa ga aljanna Allah ya samu na ciki kuma watsi da shi da barin ukuwa al'islamiyya da rahin tasirinta a cikin al'ummar musulunci iya jawo musu hasara iya jawo musu koma baya a rayuwarsu ta duniya kuma a rayuwarsu ta lahira saboda ka ukuwa al'islamiyya yan uwa a bace mai ƙarfin gaske wanda har ma malamai suna cewa idan muka ɗauko arkanul islam guda biyar kowane ɗaya daga ciki akwai alam na haɗuwar musulmi a guɗe a cikinsa misali mu ɗauko sallah wanda Allah maɗaukakin sarki wajibtar mana mi guda biyar a dare da yini an ce mu haɗu a jam'i a subah a zahar la'asar maghrib isha wannan malamai suna cewa akwai alamin mu ƙara haɗuwa mu ƙara fahimtar juna mu ƙara dunkulewa mu zama tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya idan sati ya maimaitu mu haɗu gaba ɗaya unguwa ko unguwanni mu haɗu a masallacin juma'a wanda za mu ƙara dunkulewa mu haɗu a gu ɗaya idan shekara ta zagayo duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko da dama a cikin musulmai yayi guziri ya tafi aikin haji a je ai taron duniya na musulunci a wannan lokaci duka malamai suna cewa wannan alami ne da yake cewa musulmai su haɗa kansu a gu ɗaya domin ibadar da addinin a kullum abin da yake nuna mana kenan misali na biyu azumi ramadan wanda iyanan dab da zuwa in Allah madaukakin sarki ya kai mu shi ma ibada ce wanda ake samun istiraki a cikinta kana azumi ina azumi iyalinka tana azumi dan uwanka a gari ko ba a gari ba yana yi akwai wata mahaɗa guda ɗaya wanda ta haɗa mu a lokaci ɗaya agu ɗaya wanda shine ibada ta azumi wanda kowane musulmi Allah madaukakin sarki ya dora masa wannan wajibi matukar iya da lafiya kuma iya da yanda zai yi wannan shine abin da malamai suke cewa game da aikin haji ga misali na ya gabata saboda ka yan uwa musulmi mu sani cewa ita rabida al-ukuwa fillah mahada da musulunci ya hada mu ya dunkule mu wajen haduwa a matsayin mu na musulmai a azamu rabitatan ala wajhil ard tafi kowace irin mahada girma da ƙarfi a bayan ƙasa gaba ɗaya akada Allah subhanahu wa ta'ala fi ayin kasira fil Qur'an al-Karim Allah madaukakin sarki ya karfafa ukuwa al-islamiyya a ayoyin al-Qur'ani a ayoyi daban-daban masu yawa Allah mai girma da bawa yake cewa innamal mu'minuna ikwa fa aslihu bayna akawaykum cewa duk inda mai imani yake to dan uwanka ne a matsayinka ne mai imani saboda ku gyara ku sulhunta abin da ke tsakaninku sai Allah ce wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah idan kun ji tsoron Allah tabbas Allah zai muku rahama Allah ya samu na ciki saboda ka duk mai imani dan uwansa shine mai imani ko da yaran su daya ko ba yaran su daya ba ko da garin su daya ko da ba garin su daya ba ko da kasar su daya ko da ba kasar su daya ba matukar tashar imani ta hada ku kalimatu shahada ta hada ku to dan uwanka ne shi kai ma kuma dan uwansa ne da nassin alqur'ani mai girma haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a aya cikin suratul tauba Allah mai girma da bawa yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata a duk inda suke ba'duhum awliya'u ba'd shashin su iya jibintar al'amarin shashi sun dunkule a guɗaya suke wani shine kai kai kai ne wani halayyan ku ɗaya addinin ku ɗaya mu'amalar ku ɗaya abin da ya haɗa ku na farin ciki ɗaya ne abin da ya haɗa ku na bakin ciki ɗaya ne to wannan shine ba'dhum awliya'u ba'd dama alwilaya suna cewa shine alhubbu wan nasratu wal mu'awana a samu taimako a samu kaunaceceniyar juna a samu kuma taimakawa juna a samu taimako da soyayya a gu ɗaya a matsayin mu na musulmai wannan dukkan musulmi na kwarai mai imani to Allah ya ce haka ake so ya zama da ɗan uwansa idan mun zama haka rayuwar mu za ta yi kyau bayan mu za ta yi kyau domin haka magabatan mu suka yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan tsarin suka bi magabata na kwarai irin wannan tsarin suka bi ba'duhum awliya'u ba'd sai Allah ke ce ya'muruna bil ma'ruf duk inda mai imani yake iya umarni ai kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hani kada aikata mummunan aiki wa yuqimuna salah suffusce suna tsaye da sallah a jam'i wai utuna zaka suna ba da zaka wai yuti'una Allah wa rasula suna yi wa Allah da'a suna yi wa manzon Allah da'a sai Allah ke ce ulaika sayarhamuhumullah irin waɗannan mutane da sannu Allah zai tsunduma su a cikin rahama Allah ya samu na ciki a farkon suratul anfal Allah ke cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ya kuma su imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku gyara abin da ke tsakaninku Allah ya san zan saba ma Allah ya san za ka saba min Allah ya san za mu samu saɓani amma kada wannan saɓani ya haddasar da gaba kada saɓani na rashin fahimta ko rashin gane manufa ko rashin yin bayani kafin a yi bayani a gane kada wannan saɓani ya haifar da gaba a cikin musulmai Allah ya ce mu haƙura mu danne mu gyara abin da ya ɓaci na tsakaninmu fattakullaha wa aslihu za ta bainakum a masallaci mu gyara tsakaninmu a kasuwa mu gyara tsakaninmu a gidajenmu a unguwanninmu a makarantunmu a ofisoshinmu mu gyara fattakullaha wa aslihu za ta bainiku mu ji tsoron Allah mu gyara abin da ya ɓaci na tsakaninmu haka Allah zama ɗaukakin sarki yake faɗa musulmi yayin uwa yan uwan takawa musulunci min awsaqi ural iman tana daga cikin igiya mai ƙarfi ta imani mu sani cewa akwai abin sha'awa da ban da abin alkhairi da farin ciki anna kulla muwahidin ala wajhi al-ard dukkan mu cewa Allah ɗaya ne a bayan ƙasa huwa akullana dan uwan mu ne kuma shi ma mu ma ƴan uwansa ne haƙƙin da yake kanmu na musulunci iya kansa haka nan haƙƙinsa shi ma iya kansa haƙƙoƙin musulmi akan musulmi namu yana kansa kuma shi ma nasa yana kanmu kowane irin yare yake yi kuma kowane gari yake a zaune kuma ko a wace ƙasa yake in dai ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ɗan uwanmu ne kuma mu ma ƴan uwansa ne ko da akwai bambancin yare ko da akwai bambancin kabila ko da akwai bambancin ƙasa ta zama Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗan uwanmu ne shi kuma mu ma ƴan uwansa ne mu sani ya bayan Allah masu albarka cewa ita ukuwa ta musulunci tana sama akan kowace rabida kowace mahaɗa to ukuwa islamiyya tana sama da wannan a samu kafirin da ya fi kowa fajirci a bayan ƙasa yau ɗin ne ya karɓi kalmar shahada Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salah wa atu zakah sai ce fa ikwanukum fid din yan uwanku ne wancan jiya da shekaran jiya Allah madaukakin sarki ya goge shi a yau da gobe zuwa kwanan mu ya kare to wannan ukuwa tana nan tana tasiri duk abin da yayi a jiya a yau ya karɓi kalmar shahada to Allah ya ce dan uwanku ne fa in tabu wa aqamu salah wa atu zakah fa ikwanukum fid din dan uwanku ne cikin addinin Allah wanda ya musulunta yau Allah ke nuna mana cewa dan uwanmu ne to ina wanda kuka taso tare da shi dukkanku kun taso musulmi kuna sallah kuna azumi kuna haduwa gun wazi kuna haduwa gun janaza kuna haduwa gun daurin aure kuna haduwa gun farin ciki kuna haduwa gun bakin ciki ai shine min babi aula ya zama dan uwanka na jini to ya za a samu gaba a junanmu ya za a samu hasada a junanmu in dai muna tuna irin abin da Allah ke faɗa game da ukuwa ta musulunci yan uwa yan uwantaka wanda dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da ake cewa akku shakik da akku li'ab da akku li'um sai aka ce dan uwanka na addini da wannan yaran Allah ya kira shi shi ma dan uwanka ne nana Aisha Allah kare da ita take cewa ban taba zaton cewa wahayin alqur'ani zai gama sauka ba a ce makoci zai gaji makocinsa ba har sai da Allah madaukakin sarki ya kammala wahayin alqur'ani domin irin yadda musulunci ya haɗa mu a guɗaya muka dunkule ba ba zaton cewa wahayi zai gama sauka ba a ce makoci zai gaji makoci ba duk da ba uwa ɗaya ba ba uba ɗaya ba ba alaƙa nasabiyya tsakanin su amma alaƙa islamiyya ta haɗa su kuma ita ce fauka akan kowace irin alaƙa a rayuwar mu ta musulmai musulmai yan uwa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kamanta ukuwa islamiyya da gangan jiki guda ɗaya ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallam masulul mu'minina misalin masu imani fi tawaddihim wajen nuna ƙauna da soyayya wa tarahumihim da jin kai wa juna wa ta'atufihim da laddafawa da tausayawa masalul jast kamar misalin gagga jiki ne guda daya idan saka min udun idan gaba ɗaya tare da wata matsala ta da ala sairul jasad bi sahri wal huma dukkan jiki zai kube da zazzabi da ciwo kai da abin da ya kama da wannan to haka ake so mu zama wani ya samu farin ciki mu haɗu mu taya shi wani ya samu damuwa mu haɗu mu taya shi amma a yau fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum an ce mu haɗu mu yi farin ciki samun dan uwanka samun ka ne samun ka samun dan uwanka ne amma a yau akwai masu takidi mummuna akan ƴan uwansu musulmai da Allah yake ba mu labarin munafikai da kafirai wa yatarabbasu bikum dawa'ir suna muku tanajin mummuna ya same ku to yau a cikin musulmai a cikin masu aƙida ɗaya sallah ɗaya masallaci ɗaya to za a sami mai yawa wani ɗan uwansu ke mummunan takidi ya kai saransa gun uban gidansa ya zame mai kafa iya ganin wani abu zai cutar da shi ba zai alatin ɗinsa ba to ina ukuwa islamiyya take ina yan uwan takarda qur'ani yake karantar da mu ita ina yan uwan takarda manzon Allah yake koyar da mu ita ta tabbatu a rayuwarsa ya aikata ta practically kowa ya gane da yi da sahabbai sun dunkule sun zama abu daya ƙur'anin su shine namu manzon su shine namu alƙiblar su ita ce tamu makomar su ita ce tamu sakamakon su shine namu ya aka yi muka bambanta da su shaidan ya shigo cikin mu ya warga tsakanin mu musulmi a juna a ce wane bayewa wane sallama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ya yi asara amma wane iya murna fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ya samu alkhairi kuma wane iya bakin ciki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulunci bai koyar da mu wannan ba wannan yahudanci ne maguzanci ne arnanci ne kafirci ne addinin Allah bai koyar da wannan ba mu dunkule a gudaya dukkan mu haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama har ma yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya soma wa kansa irin ya soma wa dan uwansa abin da ya soma wa kansa kana son jin daɗi kana son alkhairi kana son karuwan jari kana son promotion a wajen aiki to ka so wa dan uwanka kana son iyalinka su taso cikin nishadi da tarbiyya da haddan alkur'ani ka sowa dan uwanka yanda baka san asara baka san damuwa ka sowa dan uwan kar zare shi wannan manzo Allah ce in ba mi wannan ba imanin mu bai cika ba gaban Allah ko mun sani cewa duk wanda ya je gaban Allah ba imani ba zai shiga aljanna ba haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan ukuwa islamiya yan uwa ita ce sama da yan uwantaka ta jinin jiki ku fito ciki ɗaya da wane ko ka haife shi ko ya haife ka in dai ba a samu maɗa ta musulunci ba to kun rabu ba a kun rabu a madan ba'ida kun yi nisa haihata haihata buɗal masharikai tunda an ce la yurisul muslima al kafira wala al kafira al muslima musulmi ba zai gaji kafiri ba ko da shi ya haife shi haka nan kafiri ba zai gaji musulmi ba ko da shi ya haife shi an raba tsakanin domin babu alaƙa ta musulunci alaƙar musulunci ta fi kowace alaƙa har ma ta nasaba ta fita ta fi ta ƙabila kuma ta fi ta zama a gari ɗaya ɗan uwanka wanda yake inugu idan musulmi ne ya fi wanda kuke tare da shi a gombe idan arne ne wannan ƙur'ani haka ya faɗa haka mazan allah ya faɗa kuma haka musulunci yake musulmi yayan uwa daga cikin annabawa mu duba mazan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka cutar da shi yake cewa allahumma raham aki musa ya Allah ka ji kan dan uwana Musa manzon Allah ce annabawa yan ciki ɗaya ne yake cewa annabi Musa dan uwansa ne domin abu ɗaya ya hada su wata rana da aka yi fatahu maka yake faɗa wa bursunonin yaƙi me kuke zaton zan yi muku saka ce akkun karim wa ban akin karim manzon Allah dan uwa ne kai mai girma dan dan uwa ne mai karamci sai ce to ku tsaya ku ji ma qul lakum illa kama qala aki yusuf al-ikwalihi ba abin da zan ce muku ba ce abin da dan uwana in ji manzon Allah dan uwana Yusuf ya fada dan ya fada yan uwansa la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin to wannan shine annabawa suna cewa su yan uwa ne da annabi Musa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai shekaru masu yawa amma manzon Allah ke ce annabi Musa dan uwansa ne tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Yusuf alaihi salam akwai tazaran shekaru masu yawa amma manzon Allah ce dan uwansa ne haka duk annabawa suke haka dukkan sahabbai suke mu duba sahabbai wani ya zo daga Paris kamar Salman al-Faris Iran wani ya zo daga Rome Italy kamar sahibu Rumi wani ba Quraishi ne irin sai na Abubakar Umar da sauransu amma sun haɗu a musulunci sun zama tamkar uwa ɗaya uba ɗaya wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an Allah ce fa'allafa bayna qulubikum fa asba'tum bi ni'mati ikwana ko kowaye gari yan uwan juna yaran su ba ɗaya ba kabilar su ba ɗaya ba kasar su ba ɗaya ba amma musulunci ya maida su abu ɗaya fa asba'tum bi ni'mati ikwana Allah ce kuma yan uwan juna musulmi yan uwa wannan yan uwantaka da muke gani da sababin ta ana higa aljanna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku yi ga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tuhabu ba za ku yi imani ba sai kun so juna sai ka so dan uwanka kauna ta gaskiya sai ka kaunace shi a zuciya sai tasirin kauna ta bayyana a gabanka sannan zaka samu damar yin imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ki shin kuna so na yi muku nuni akan abin in kun aikata shi za ku samu kaunar juna ma'aikin Allah ce afshu salama bainakum ku dinga yada sallama a yau akwai wanda in wane mai salama ba zai amsa ba a yau din nan a cikin musulmai wane ce masa assalamu alaikum sanadiyar shedan ya higa tsakanin sai ya kiya masa sallama sai ya juya mai baya in wani abu ya same ne sai ya farin ciki idan wani abu ya same ni alkhairi sai ya bakin ciki wannan ba daidai bane musulunci bai koyar da mu wannan ba mu sani ya uwa mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya soma wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wannan manzon Allah ya maimaita ya nanata a gurabe da yawa ita wannan ukuwa islamiyya yan uwa tana da alkhairi masu yawa yayin da al'ukuwa islamiyya mulazimatul iman tana tare da imani makrunun ma'a taqwa duk inda yan uwa take yan uwantaka take ta musulunci tana haɗe da jin tsoron Allah da bin dokokinsa kad ja'alallahu laha min al-karamati wal fadl hakika Allah madaukakin sarki ya sanya wa ƴan uwantaka karama da falala wa ulwil martaba ya san mata martaba madaukakiya wal ajrul jazil Allah ya sanya wa ƴan uwantaka lada mai girma mu duba irin yadda manzon Allah ya haɗa ika tsakanin almuhajiru da ansar hoton abin iya da ban sha'awa a ɗauko sahabin maka muhajir a samu ansari mutumin madina manzon Allah ya kulla su abota a matsayin su na musulmai gaba ɗaya shi wannan ba, ba, ba ansari din ya tafi da muhajir zuwa gidansa tarihi ingantacce ya nuna cewa akwai daga cikin mutanen madina da sun raba gidajensu biyu sun ba wa mutumin maka da manzon Allah ya kulla musu abota da shi sun ba shi rabi akwai wanda ya raba kayan kasuwancinsa biyu ya baiwa wanda manzon Allah ya ɗora su akan abota ɗaya ya ba shi rabi hasali ma an ce akwai wanda suka je da shi gida ya fito da iyalansa matansa na aure ya ce ka zaɓi wanda kake so a ciki idan ka zaɓa ni zan sake ta idda ka aure ta domin sun tabbata cewa sun dunkule abu ɗaya ne duk mutumin da ya ma wannan a duniya to babu wani abu da ya rage kuma ya ma shi babu shi ƙauna ta zuciya ta fito kuma ana aiwatar da ita wajen aiki wannan haka ake so mu zama sai mu dunkule sai abokan gaban mu su tsoron mu amma a yanzu wani yayi nan wani yayi nan wani iya farin ciki da musiba ta samu dan uwansa ta yaya za ku ku bayo abokan gaba ku jini ta yaya za ku ku tsorata su wa atasimu bi hablillahi jami'an Allah ce jami'an wala tafarraqu kar ku raba kar ku sake duniya da shedan ya raba ku kar ku sake ku dunkule Allah madaukakin sarki ya farin ciki da wannan daga cikin irin faralata yan uwantaka yan uwa takunu wujuhum nur duk wanda suka yi yan uwantaka dan Allah a duniya suka mutu idan sun tashi alkiyama fussakun su za su yi haske ya Allah ka samu na cikin su idan an yi abotaka da yan uwantaka dan Allah a alkiyama ana rana ana zafi ana gumi to Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzansa labari cewa duk yan uwantakar da aka yi dan Allah aka mutu a kanta to irin waɗannan mutane Allah ya samu musu gun zama a ƙarƙashin al'arshin Allah a gobe alkiyama hadisin Abu Hurairah iya cikin Bukhari daga cikin hadisin wanda ya shahara da sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu akwai rajulani tahaba fillah mutane guda biyu suka hadu dan Allah suka yan uwantaka dan Allah suka hadu dan Allah suka rabu dan Allah to irin wannan sakamakon su shine aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan yan uwantaka yan uwa tana sawa Allah ya kaunaci mutum wata rana hadisi ya tabbata imamu nawawi ya fito da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana wani bawan Allah ya fito zai kai wa dan uwansa ziyara a wata unguwa sai suka haɗu da sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika mala'ika yake tambayarsa cewa wani aina turidu ina za ka je sai yake cewa ina nufin wancan unguwar ko waccan alƙarya zan je na kai wa dan uwana ziyara sai yake cewa shin akwai wani abu da kake sa ran zai baka sai shi a a zan kai mai ziyara dan Allah ne sai shi to ni manzon Allah ne mala'ika ne Allah ya ce na gaya ma iya son ka kuma ya baka aljanna sanadiyar dan uwa sanadiyar yan uwantaka Allah madaukakin sarki yayi kyautawa wani aljanna wannan yan uwantaka yan uwa aba ce mai girman gaske mu ƙara rike ta hannu biyu duk wanda ya so dan Allah ya kaunaci mutum dan Allah ya zama dan uwansa dan Allah wujida halawatul iman zai samu zaƙin imani yujibu dukulu aljanna kuma wannan imanin zai lazamtar masa higa aljanna Allah ya samu ya mana ciki yayin wa musani cewa yan uwantakawa musulunci tana da sharuɗa da yawa daga cikin sharuɗanta an ta kuna al'ukuwa khalisatun lillah ta zama dan Allah aka yi ta ba dan duniya ba na yi abota da shi dan ya zama iya ƙoƙarin tsayawa takara idan ya ci ba mamaki zai tana da ni to yan uwantaka wannan ba sharuɗinta ba ne ku yi dan Allah ku haɗu dan Allah ku rabu dan Allah an ta kuna filla makarunin bil imani wa taqwa ta zamto tana haɗa da tsoron Allah da imani duk dan uwa ya so wa dan uwansa alkhairi ya so masa irin abin da zai kai shi aljanna an ta kuna mulzima manhajul islam yan uwantaka ta zamto tana bin tsarin yadda musulunci ce tana bin tsarin dokokin addinin Allah hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kun kiyaye wannan abubuwan yan uwantaku za ta daure idan kun yi watsi da su kamar yadda matsalin ce mu rabu da su to yan uwantakar mu za ta dunkule a gu daya irin wannan farlo kuma za mu same su a gaban Allah gobe alkiyama ma'aikin Allah yake cewa la ta hasadu ya ku taron musulman duniya kar ku yi hasada wala ta najeshu kada ku yi ciniki ku sa algus a cikin ciniki kada ku yi wannan wala ta bagadu kada ku jiwa juna baya kada ku yi mugunta wa juna kada ku yi keta wa juna kada ku juya wa juna baya manzo Allah ya ce kar ku yi wannan wala bai ba'dukum ala bai ba'd kada ku ya fara ciniki wani je ya shiga bai fita ba kada a yi wannan wa kunu ibadallahi ikiwana ku zamto yan uwan juna yan uwan juna bayin Allah al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne duk inda yake la yazlimuhu kada ya zalunce shi wala yakziluhu kada ya tabar da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yakzibuhu kada ya karyata shi wala ya haqiruhu kada ya wulakantar da shi attaqawa ha huna manzon Allah ya ce bin dokokin Allah mahallin su shine zuciya wa yashiru ila sadrihi salasu marratin ma'aikin Allah yayi nuni wa kirjinsa sau uku iya cewa bi hazbi imri'in ya isa kayan laifi a gun dan adam na shari an ya haƙira akahul muslima ya wulaƙanta da dan uwansa musulmi kull muslim alal muslim dukkan musulmi haƙƙi ne akan dan uwansa musulmi ma'aikin Allah ce haramun damuhu wa maluhu wa irduhu haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka musulmi haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka musulmi matukar ta mummunan hanya ce haramun ne ka keta wa dan uwanka musulmi alfarma wannan mazala ce haramun ne an haramta wannan duk wanda ya aikata wannan ya keta alfarmar Allah subhanahu wataala kuma Allah wallahi ba zai bar shi ba yanzu mutane nawa ne suke zubar da jinanan junansu mutane nawa suke cin duke junansu da barna ya yi wallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil baɗin kar ku ci dukiyoyin junanku da barna nawa ke ciwa mutunci a yi rubutu a ɓata shi a shiga midiya a ɓata shi domin wani abin duniya ya hana ku da shi hasali ma wannan musibar har wa an so daga cikin ɗaliban ilimi a yi wa malam wani tambaya a kure shi ba na jere jidere sansa ya iya balaga ya iya nahau kusa kuran nahu na ya samu idan ya ji fa ba gyara zai mai ba zuwa zai yada a cikin ɗaliban ilimi akwai masu wannan mummunan aƙidar wannan ba daidai ba ne musulmi mutubin musulmi ne al-mu'min mira'atul li akihi idan ya ga aibi sai alatin ɗinsa ya gyara ba ya ga aibinsa ba ya je ya tallata shi a duniya ba haka ake yi ba mutum kuri haka sahabbai suke suka zauna lafiya haka mabiya suke suka zauna lafiya mu ma idan mun yi wannan za mu zauna lafiya fa in amanu bi misli ma amantum bihi Allah ya ce faqad hitadaw idan wancan jiyan mun kwaikwaye ta ayo mun dabbaka Allah ya ce tabbas za mu rayu fa in tawallaw idan kuka juya baya kuka ki fa inna ma hum fi shiqaq kuna nan cikin sabanin juna fa sai ka fi kahumullah wa huwa samiul alim muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya gaza mana Allah ya ƙara dunkule mu a guɗaya dukkan masu samun fitina da gaba a junan su muna roƙon Allah ya daidaita wani tsari Allah madaukakin sarki ya haɗe mu a cikin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama dukkan bukatun muna alkhairi Allah ya biya mana duk abin da ya dame mu ya Allah ya kawar mana da shi dukkan alkhairi ya Allah haɗa mu da shi gaba ɗaya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في اي مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا اشرارنا يا رب العالمين اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم ربنا امنا في مساجدنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في بيوتنا اللهم ربنا آمنا في في مدارسنا يا رب العالمين وأصل أئمتنا ولا تؤمنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا كلنا أجمعين وتب علينا يا ربنا يا مولانا يا رب العالمين رب رب رب اغفر لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله كتمكيم يا الله كبيا من بكاتم يا الله الله كإسد مو رمضان ده إيمان يا الله Allah ka kai rayuwar mu Ramadan da imani ya Allah ka ba mu guzurin shiga Ramadan na imani ya Allah duk abin da zamu ka karba mana ya Allah duk abin da zamu na kuskure kuma ya Allah ka yafe mana Allah damuna mai gabato mu Allah ka sanya mata albarka duk abin da zai same mu Allah ka linka alkhairi a cikin sa ya Allah dukkan wata hasara Allah ya kawar mana da ita ya Allah majinyatan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk abin da ya dame mu na rayuwa ya Allah kai mana maganin sa da karshe akwai wata sanarwa guda ɗaya mai muhimmanci da ɗaya daga cikin dattawan mu kuma kakan watsan bangaren da'awa a wannan gari namu na gombe mai albarka ya yi alatun ɗinmu cewa mu sanar da 'yan uwa musulmi akwai wa'ansu daga cikin mugaye ɓata gari daga cikin mutane cewa suna zuwa kamar 'yan fashi da barayi suna zuwa su yi takin ɗin mutum in ba shi da kuɗi ya su ba ya ba su ID card nashi ya ba su ATM nashi ATM din za su ce ya faɗi pin code nashi kuma su ce in ya faɗa musu wrong ba daidai ba za su iya dawowa su kashe shi idan ya faɗa musu daidai din za su zama gidadawan da gangan a gunda ATM yake a waje a bankuna za ce wani dala fitar min da kuɗi ban iya ba idan ka fitar musu da kuɗin hoton kyamaran kai za ta ɗauka tamfurin ɗinka ne idan bincike ya yi bincike aka fito da datan za a iya zuwa a kama ka kuma su ba za a kama su ba kai ne a ciki bayan da za ka yi hoton ka ne tamfurin ɗinka ne da sauransu saboda ka aka ce a yi alatin ɗin yan uwa duk wanda ya je gindin banki wani ya ce wani taimaka min ban iya ba aka ce ni ma ban iya ba kai maka gida da ce umar ɗan karɓa ya ce ina koyan shari na gane shari domin na kare kaina ba danne shari ba saboda ka wannan ya zamanto inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid la yandugu almu'min fil hujr marratayn saboda dama ana mana irin wannan aika aika to malaman mu hadin gwiwa da security musulmai masu imani sun yi alatin din musulmai akan wannan duk wanda ya gida da ci a gun ATM yace ka fitar mai da kuɗi bai iya ba kar ka yi idan kai kuma duk abin da ya biyo baya kai ya samu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله